بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم شاهدوا قوة شدة hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda hakan ya yi daidai da biyar ga watan sha biyu na shekara ta 2025 a shekarar girgori gashi Allah buwayi mai kowa mai komai buwayi gagar misali ya sake kawo mu karatu karo na 511 a cikin wannan littafi aljami'u sahihul musnad min ahadith rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi wallafar abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari al-ju'fi mawlahum rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa askanahu allahu fasiha jannatihi satin da ya gabata ba mu sami damar gabatar da karatu ba amma dan uwa malam Usman Ibrahim Suleiman ya gabatar a ya ce min za mu tashi akan babi na uku ne babi mai taken babu du'a'i bil jihadi wa shahadati lirrijali wan nisa' babi da za mu ji bayanin matsayin mutum ya yi addu'a ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi damar a ce ya yi jihadi ya ma roƙi Allah Allah ya kashe shi a wannan turba wannan kuma ba maza kaɗai ba da rijali wa nisa' da maza da mata duk wannan roƙon ya halatta su yi saboda ai shi musulmi duk abin da yake yi na ibada fata yake yi Allah maɗaukakin sarki ya karɓa kuma ƙarshe abin da yake so ya zamto makomarsa ita ce aljanna kuma babu abin da ya fi sawa mutum samun tabbacin aljanna kamar mutuwa a turbar jihadi don shi ne za a ce mutum ya yi mutuwar shahada ita kuma shahadan nan komai ma kowane abu in an kira shi da suna shahada to abu na ƙololuwa a matakin shahada shi ne mutum a kashe shi don a ɗaga kalbar Allah dalili akan halaccin mutum ya halatta ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya sa ya yi jihadi shi ne wa ƙala umaru urzuqni shahadatan fi baladi rasulika cewa sayyidina umar Allah shi kara masa yadda ya taɓa addu'a yana cewa ya Allah ka azurta ni na yi shahada a birnin manzanka kaga wannan wata irin tambaya ce mai ban mamaki ya roƙi Allah abin da ba a saba ganinsa ba domin shahada an fi samunta idan aka je fagen daga fagen dagan nan kuma ba a cikin gari ake bugawa ba galibi ana bugawa ne a dokar daji amma sai roƙi Allah maɗaukakin sarki da Allah ya azurta shi shahada amma a garin madina wannan hadisi in ba manta ba ya gabata can a kitabul hajji ta hanyar yahya ibn bukair daga lais ibn sa'ad da khalid ibn yazid daga sa'id ibn abi hilal daga zaid ibn aslam daga babansa daga sayyidina umar Allah shi kara masa yadda amma abinda imamu ibn sa'ad ibn imamu ibn sa'ad muhammad ibn sa'ad marubucin littafin tabaqatul kubra ɗaya daga cikin manya-manyan littafan da aka yi a farko-farkon tarihin musulunci ya rawaci hadisi kan wannan zance daga hafsa ya ga sayyidina umar allah shi kala mata yadda take cewa ta ji babanta yana cewa Allahumma rzuqni katlan fi sabilika ya Allah ina roƙonka ya sa ka sa a kashe ni ma don daga kalmarka a hanyar daga kalmarka wa wafatan fi baladi nabiyika kuma ina roƙon Allah ya sa in zan mutu a hakan na mutu a garin manzanka garin madina kenan qalat sai ta ce qultu wa anna zaka yaya za a ce haka ta haɗu maka ko dai ka roƙi mutuwa a garin madina ko kuma ka roƙi shahada wanda da wahala a ce hakan ya faru a cikin gari sai ya ce mata inna allaha ya'ti bi amrihi anna sha'a wannan kene kike ganin ba zai yiwu ba wa ma zalika ala Allahi bi aziz wannan ba zai gagara Allah ba kenan ke ganin hakan ba zai yi ba amsar kuwa ita ce hakan ya faru don ya mutu a cikin garin Madina ya mutu yana shahidul mihrab yana yi wa mutane sallah Abu Lu'lu atal Majusi yaron Mughira ibn Shu'ba saka hada baki ya dauko kwangila a gurin Hormuzan Hormuzan shine wazirin sarki Yazdarj wanda shine sarkin Farisa da aka kashe shi aka kama wazirin sa yace ya shiga musulunci amma ba da zuciya ɗaya ba daga cikin abin da yayi shine hadawa musulmai wannan kutun gwila yayi amfani da wanda bai karɓi musulunci ba bawa na Mughira ibn Shuba aka kashe sayyidina Umar Allah shi kara masa yadda domin bayan hakan ya faru an ce an ganshi yana tattaunawa da shi Abu Lu'lu majusi a wani guri a lungun garin Madina amma kun ga saboda tsabar kiyayya irin ta 'yan Shi'a Abu Lu'lu annan bai fa musulunta ba amma yanzu kabarinsa ziyartarsa ake a matsayin waliyi saboda kawai tsabar gaba da sayyidina Umar wai ya kashe musu babban abokin gabansu mai sayyidina Umar ya musu suke kinsa shine wanda a zamaninsa aka bude daular Farisa ya zamto cewa tutarsu ta karye tutar la ilaha illallah ta tsayi sama to kaga sai a yi hankali da yawa daga cikin waɗanda ake cewa waliye ne waliyan bogi ne kuma dai ai ba wani waliyin kirki da zai roƙi Allah madaukakin sarki ya saka bayansa a ringa yin taro akan kabarinsa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansa shugaban waliyan duniya cewa yi Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ko Allahumma la taj'al qabri ida ya Allah kada ka sanya kabari na gurin zuwa mutane gurin zuwa ziyara gurin zuwa ayi biki kuma Allah ya karbi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a yau sama da shekara 700 wanda ya ce maka ya taba ganin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya yake ko sarkin maka ne haka dai shi ma zai rayu a ƙasar amma bai taɓa ganin kabarin manzon Allah ba na'am a tarihi ya killace wani lokaci an ɗan samu ya tsago tsatsa ya budan ɗan wani fraction ko wani tsaga a asalin ginin da ya kewaye kabarin manzon Allah salama da sayyidina abubakar da sayyidina umar an yi wata tawaga ta malamai da suka gyara katangar ba kyara kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kun san tun lokacin da Nuruddin Zanki yake jagorancin musulmai yayi mafarkin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman agaji a gurinsu cewa ya zo ya taimake shi ya taimake shi wannan ya saka kawai sai ya fassara mafarkin bari ya yi wa tawaga a zo garin madina aka zo garin madina suka ce su ba san wani abu na faruwa ba da ya ce shi ne jagora a wancan lokaci sai ce abi gida-gida a yi sacin domin bayan da za a yi wani abu irin haka ya faru ba tare da dai wani abu a ƙarƙashin ƙasa ba haka kuwa da aka ƙoƙarin duba ko'ina a garin madina sai aka talar da wasu 'yan shi'a guda biyu da suka jima a garin madina ashe sun zo ne da niyyar sace kabarin manzon Allah salama sun yi wato wani tunnel ko wani kogo daga gidansu har zuwa wajen kabarin manzon Allah saura kaɗan su iya cimma gurin wannan sarki sai zamto sai sa aka to da manya-manyan ramuka aka kewaye kabarin manzon Allah daga can ƙasa yadda bayan da za a yi wani abu ya taɓa isa zuwa gare shi nan gaba kuma ya saka aka yi katanga wacce ba ta da ƙoba aka kewaye kabarin manzon Allah salasalama aka rufe saman ma wanda ko da zamanin daular turkawa da suka suka yi wannan ƙobar su ma karan kansu sun yi kubba ne akan wani abu da gurin da yake a rufe bayan kuma aka sake kewaye shi da wata katanga ta biyu sannan kuma aka kewaye shi da katanga ta uku sai kuma abin da muke gani yanzu in mun je ziyara saboda haka ko da an buɗe wannan ƙofar da ake gani to ba za fa a ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai tsaye saboda haka ba gaskiya bane ba duk wani abin da wasu suke gwadawa a social media a matsayin kabarin manzon Allah balle ma wasu abubuwa na manzon Allah da ya rayu da su kamar a ce akwashinsa kamar a ce suturarsa kamar a ce gashinsa ko da ke kwanan nan ma an samu ne shi ba banan ya tsaya ba ya ce ya kawo bishiyar da sayyidina adamu ya ci ya Allah shi daga aljanna ba mu sani ba to wannan bishiyar tunda eh to kaga wannan akwai tabu ne wannan saboda haka ku rabu da wato bata gaskiyar zance shine sufanci ya wato shuka wato tabargaza ba dan kadan ba ne yanda ya mai da mutane wasu wato sususu zaka ga duk inda yanayin suke zaka ga bakan gado kuma mutane suna yarda da su musamman musamman mutanen karkara saboda sun ga rawani sun ga carbi sun ji ana karanta alkurani sai su dauka cewa gaskiya ne qala da sunan abdullahi ibn yusuf an malikin an isaq ibn abdullah ibn abi talhata an anas bin malikin radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'ahu yaqulu كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت أبادة بن الصامت فدخل عليها ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت وما يبحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة شك إسحاق قالت فقلت يا رسول الله عدوا الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت وما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول قالت فقلت يا رسول الله عدوا الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت Abdullahi ibn Yusuf Tinnisi shine malamin Bukhari daga malamansa na kullum malik ibn anas ibn malik abu abdullahi al'asbuhi an isaq ibn abdullahi ibn abi talha daga anas dan malik allah shi kara masa yadda annahu sami'ahu yaqul yace yaji anas dan malik yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon allah ya kasance yadkhulu ala ummi haram binti milhan manzon Allah yakan shiga gidan ummu haram binti milhan fatut'imuhu tabashi abinci yaci wa kanat ummu haramin tahta ubarat bin samit ita ummu haram tana karkashin auren ubarat bin samit ummu haram yar uwar ummu sulaim أم سليم بنت ملحان ما هي في أنس أم مالك gabanin mu je ko ina mu ja layi akan sunanta ummu haram bint milhan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ta bangaren shayarwa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ya harumu min ar-rada'ati ma yahrumu min an-nasab duk abin da jini da dangantaka ta jini take haramtawa hakan nan idan wata ta shayar da kai to dukkan kannanta kamar kannan mahaifiyarka ne yayinta kamar yayin mahaifiyarka ne saboda haka kaga wannan mata tana nan a matsayin mai mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne domin kanwar yar uwar wacce ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce khala ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan amsa ta farko da malamai suka bawa wannan hadisin domin shine amsa kuma mafi karfi matar Ubarat bin Samit ne sahabi ne shi kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ubarat bin Samit annahu sami'ahu yaqul ya ce ya ji ana suke cewa ya ok kwada kala alaiha rasulullahi fa'atamatu manzon Allah ya shiga inda take gidanta fa'atamatu sai ta ciyar da shi abinci tambaya don ka shiga gidan gwaggwanka ƙanwa ko yar mahaifiyarka ta ciyar da kai abinci ai zumunci kaje kai shin wannan abun aibantawa ne ko abun suka? maji gaba waje alattaf le ra'asahu fanama rasulullahi sallama sai ta zo tana ɗan bincika ƙwarƙwata a kan manzon Allah ba an ce ta sami mai ƙwarƙwata a jikin manzon Allah ba ɗaya kenan na biyu kuma duk wanda ya san iyaye mata musamman ma wacce wanda wannan ita dattijuwa ce ai mata kullum sukan yi kokarin ganin sun gwada maka kauna da soyayya ko yau inda ya halatta a ce wasu yan uwanka su dinga dora ka akan cinyar su yanda mata ke son zumunci ke haba haba da nasu ai da an samu da yawa saboda su babu ransu ɗaya kenan na biyu kuma shine shi wannan fa annabi ne sallallahu alaihi wasallama kuma cikamakon annabawa to in kana da hankali ko da ya yi wani abu da ya saba da abin da kai ka saba da shi mafi kyautatawa da za ka yi na zato ka ce wannan wani abu ne da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai kamar yadda manzon Allah ya auri sama da mata hudu yayin da kowa da ba manzon Allah ba in ya auri sama da mata hudu ya auri banza don ya wuce aure ya wuce iya gejin da musulunci ya bashi ya aura ko kuma ya zamto cewa wannan hadisin ya faru ne a lokacin da ba a haramta wa mutane shiga kan mata ba tare da sun sanya hijabi ba tunda kun san ai hijabi shi ma daga baya aka a farlanta shi da can zaka iya shiga gidan kowa kan kowa ba wani laifi kuma mace za ta iya fitowa duk ba wanda ya hana saboda haka wannan hadisin ne fa dan dan uwa malam lawan ya karanta aka yi ta cece ku ce akan cewa ya tuhumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kwarkwata ina hadisin aka ce manzon Allah na da kwarkwata duk wani abin da yake dan bincike ka mutum ake yanzu ko kai kakarka ba abin mamaki bane ba kowa ya san yadda za su iya dan duba kan kai daidai ce ku mutanen birni ne ba ku sami wato kulawar kakanninku ba duk an tashi a rikice an birnanci yayi yawa amma mu daga gamin nan gafata mala duk muna tunowa lokacin da kusan za ka yi cewa a hannun kakannin makarayu duk inda za su je da mu suke zuwa in biki za su je da mu suke zuwa in unguwa za su je da mu suke zuwa za mu tuna lokacin da muna kwana a ɗakinsu a kan gadonsu tare da su duk ina tunawa ne yanzu haka nan ba wani ba so kuma na san ba kwanciya ma nake a garantar da cewa ina ɗan yaro amma na iya tunawa to wannan irin wato ƙauna irin na kakanni ba na mantawa har ina muku wa'azin nan kamar shekara goma baya ina da kakata in na je dole in je in ci ɗumame ko na ƙoshi ko ban ƙoshi ba kawai ƙaulan wahidan ne akwai ɗumame na a gidan a ɗakinta in ban je na ci ba kuma to na game da ɗan game da mai daga mona domin babban kulawa da za ta binta newa mun yaji a samun man shanu duk wannan gawat malam wato ba zai zamto in ka ji wani abu bambara kwai ka munan na zato kan abin ba sai in ba ka ganin mai abin da mutunci yanzu wannan kake kyauta masa zato duk wani ɗan abin da ya yi ba zai yi saurin shiga zargi a hannunka ba amma wanda yake abin zargi ne in ya yi ƙasa da haka sai ka zarge shi to rashin ganin ƙimar manzon Allah da kuma ta da rikicin gangan hatta sauran iyayen da sufaye suna kan da wannan hadisin amma ba wanda yake tuhumar cewa wannan hadisin cin mutunci ne ga manzon Allah sai shi kuma yana daga cikin abin da yake cutar da mutanenmu yayin da ba ma sanin yanayi da ɗabi'ar larabawa sai mu ringa fassara rayuwar da manzon Allah ya yi da su bisa al'adar mutanen lokacinsa sai mu ce a'a ai manzon Allah bahaushe ne so da ka yanda muke kallon abu daidai ko ba daidai ba bisa al'adar mu ta ta Hausa sai shikenan sai mu ce duk wanda ya wani abin da ba wannan ba kawai yayi laifi saboda mu a Hausa a Hausance ba haka muke ganin abu ba dan yi dau yanzu misali mu a Hausa muna ganin santi mutum a kawo masa abinci ya faɗi wani zance da wato kai ka san cewa daɗin abincin ne ya jawo wannan zancen mu a gurin ma'aibu ne amma a gurin wanda ba bahaushe ba wannan abin ba laifi ba ne ba an taɓa ba ku labarin mun taɓa zuwa excursion garin khaibara gurin da aka yaƙi khaibara to dai ce jami'ar mu ta musulunci ta madina in za a je irin wannan excursion ɗin ba a fita talauci malam akan fita da gashe-gashe da soye-soye da tanɗe-tanɗe da lashe-lashe malamin tarihin da ya jagorance mu sai aka gasa mana awaki da ya ɗauko karfatar akuya wacce a nan gudun aka yi wa manzon Allah salasalama a sammu a ciki ya ci saboda haka ma da sai karatu kawai sai kuka sai fashewa bayan ya gatsu naman mai akuya sai ga muna ɗan ɓoyewa a cikin rigar muna ɗan dariya mu a gurin mu hausawa an yi santi aka nemi mai bayani muka ta bayanin duniyar nan aka kasa gane abin da muka yi daidai ne sai dai kawai aka fassara shi a matsayin rashin kyautawa saboda al'adar su su kwata-kwata dan mutum ya ci ya ci girki idea ta zo mai a ciki ai wani abu ne wanda dama yanzu idan za a yi taro ba ana kawo refreshment ba saboda ai ana tattaunawa ana dan kaiwa wani abu baki ya fi wasu ya washe mai kwakwalwa tunani ya fi zowa idea ta zo kaga yanzu in wani yana karanta wani hadisi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi ya ji yunwa ya je gonar wani sahabi aka kawo masa nonuwar dabino da ruwa mai sanyi manzon Allah sallallahu alaihi da nama aka soya masa ga abuna akuya manzon Allah sallama sai ce Allahu akbar irin wannan ni'imar ne Allah zai tambaye mu ranar gobe kiyama thumma tasaluna yawma idin an na'im kai yanzu a gurin ka ba shi sunan wannan abin da aka yi santi amma shi kuma manzon Allah sallama hadisi sai ya faɗa sallallahu alaihi wasallama saboda haka waja'ala tafli ra'suhu fa nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah bayan haka sai ya balci ثم استيقظ sai manzon Allah sai ya farka wa huwa yadhak ya farka yana dariya qala qala tace fa qultu wa ma yudhikuka ya rasulullah ya manzon Allah me yasa ka dariya qala sai ce nasun min ummati uridu alayya wazatan fi sabilillah an bujuro min ne a cikin mafarki naga wasu tawaga jama'a cikin al'ummata sun fita yaƙi don ɗaga kalmar Allah yarkabuna sabaja hadal bahari mulukan alal asirrati suna wato tafiya akan doron kogi mulukan alal asirra kana ganin su kaga sarakuna akan gadaje ma'ana sun yi kama da sarakuna akan gadaje أو مثل الملوك على الأسرة شك إساق إساق ابن عبد الله ابن أبي طلحة هي شك وانا رواية أحكا كو سبب هكا منزون الله صلى الله عليه وسلم يغني يفدا قالت شي فقلت يا رسول الله عدو الله أن يجعلني منهم كالوقع من الله الله مدوكاكين سركي يسنياني إن زمتو إن سامكين أشكين إلم وأنان tawaga da za su zamto sun yaƙi bayan wato sun yi tafiya akan kogi sai manzon Allah sallama ya ce fada alaha rasulullah sai manzon Allah roƙa mata Allah cewa Allah ya sanya tana cikin irin waɗannan sun mawaba a rasaho sai manzon Allah sake mai da kansa sun masu sai ya yi barci sai ya sake farkawa wa huwa yadhak sai gashi a wannan karan ma manzon Allah yana dariya fa qultu sai nace wa ma yudhikuka ya rasulullah me yasa kake bari suka sake dariya ya manzon Allah qala sai ce nasu min ummati uridu alayya wazatan fi sabilillah waɗannan kuma wasu mutane ne na daban aka sake bijiro mun a cikin barcin nawa amma waɗannan ba suna kan kogi bane ba, ne ba. a'a suna da yaƙi ne don ɗaga kalmar Allah kama ƙala fil awwali kamar yadda ya ce akan mutanen farko ƙala ta ce ƙultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah udu Allah an yaji alani minhum ya Allah ka roƙa min Allah waɗannan ma ya sanya ni a cikin su ƙala sai manzon Allah ce mata anti min al awwalina ke kina cikin kasan farko ne farakibatul bahra ana nan ana nan kuwa bayan manzon Allah ya rasu sayyidina Umar sayyidina Abubakar ya jagoranci shekara biyu da rabi sayyidina Umar ya jagoranci shekara goma sha biyu a zamanin sayyidina Umar a lokacin sayyidina Muawiya ya samu jagorancin wani bangare na daular musulunci ya nemi cewa a bashi dama ya buɗe da kai hari ya buɗaɗa jihadi da shigar da mutane musulunci a har ya tsallaka zuwa wato kusan yankin turai musamman wajen yankin cyprus da armenia da kuma antakiya da kustantaniya yadda turki take yanzu to sai sai na umar ya hana su ya ce a tsaya dai a daidai dan saboda su larabawa ba saba tafiye-tafiye akan ruwa ba musamman ma dai na yankin makka da madina yana tausaya musu yana tsolace musu cewa kada a je a cusa dundunar musulmai a cikin ruwa ba kwarewa idan to cewa akai musu hari a ruwan ya halaka su ko in an cin musu a cikin ruwa idan to cewa ruwan ma ya haɗiɗe su saboda haka gurin ganin cewa ba a samu zarata ƙwararru ba a samar da rundunar mayakan ruwa ba a musulunci sai aka ce a dakata har lokaci yayi zamanin jagorancin sayyidina Usman bin Affan sayyidina Muawiya ya nemi izini da cewa ya ba shi dama ya je ya yi yaƙi ya kai hari har zuwa Cyprus cyprus kenan a sai sai na osman ya ba shi dama amma anan hadisin za ka ga kamar wannan abu ya faru ne a kaya lokacin jagorancin sai na ma'auya amma in ka sake nutsawa cikin tafan tarihi za ka ga ba haka abin yake ba abinda za ka fassara wannan abinan fi zamanin mu'awiya ibn abi sufyan ai zamanin jagorancin rundunar musulunci karkashin sayyidina mu'awiya ibn abi sufyan a zamanin kalifantin sayyidina Uthman domin ibn Affan domin mafiya yawan malaman sira sun kawo wannan abun ne a matsayin abin da ya faru a zamanin sayyidina Uthman bin Affan to da aka je aka yaƙi bayan an ci nasara kamar da zo a cikin wasu ruwayoyi sai zamto cewa ita ummu haram bint milhan ita da mijinta dama sun je wannan yaƙi bayan an kammala za a dawo dabbarta da ta ke kai sai ta yi mata wujuji da ita sai ta yi mata tutsu sai ta jefar da ita sai zamto cewa sanadiyar wannan abin Allah maɗaukakin sarki ya karɓiranta ta yi mutuwar shahada to tambaya a nan gurin shin ya za a ce ta yi mutuwar shahada bayan ita ta mutu a kan hanya ne bayan an kammala yaƙi amsa ita ce hadisi ya tabbata cikin sai muslim da ma wani da ba ma muslim ba cikin sai muslim cewa manzon Allah sallama yi man qutila fi sabilillahi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi akan hanyar zuwa yaki dan daga karbar Allah ko da ba a gurin yakin aka kashe shi ba yayi mutuwar shahada a ruwayan da ba ta Bukhari ba kuwa ma cewa manzon Allah yayi man kharaja min baitihi a man qutila min baitihi ko fa qutila ala dabatihi aw ladaghatu hayyatun aw mata hatfa anfihi faqad waqa ajruhu Allah cewa dukkan mutumin da ya fita daga gidansa sai ya zamto dabbarsa ta yi tutsu da shi ya zamto masa sanadiyar mutuwa ko kuma a macijiya ta sare shi ko dai wani abu ya mutu ya sa shi ya mutu faqad waqa ajruhu ala Allah hakika ladan su ya riga ya ya tabbata a wajen Allah subhanahu wataala yayi mutuwa ta shahada akwai akwai ayar alqur'ani dake tabbatar da haka wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah thumma yudriku al-maut faqad waqa ajruhu ala Allah duk wanda ya fita daga gidansa yana mai hijira to a ce ma wani abu sai ya same shi akan hanya a hakika ladan ya riga ya tabbata a gurin Allah hakan nan wanda ya fita don yin jihadi shi ma ladansa ya tabbata a gurin Allah subhanahu wataala fasuri'at anda fasuri'at anda batiha sai ta faɗo daga kan dabbata hina kharajat min al-bahri lokacin da ta fito daga wato kogi bayan an kammala yaki kenan fa halakat sai Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarta akwai sahabbai da yawa waɗanda da su aka tafi wannan yaki tarihi ya kinya ya killace akwai shi Ubarat bin Samit akwai Abu Dharr al-Ghifari akwai Ummu Haram din akwai Shaddad ibn Aus Abu Ruqayya Shaddad ibn Aus ko ah ba shi ba Abu Ruqayya Shaddad ibn Aus ko Tamim ibn Aus ne wancan wannan Shaddad ibn Aus da wa Abu Darda da Abu Darda da makamantansu wallahu ta'ala a'ala hadisi na gaba a wannan babin shine hadis na sai babi na gaba babu darajatil mujahidin fi sabilillah babi da zamu ji matsayi matsayi daban-daban wani ya kera wani wani ya wuce wani na mujahidun wanda suka fita don daga karmar Allah kada ka dauka cewa don kuna aiki iri guda ka ɗauka duk lada ɗaya za a baku akan iya baku gama garin lada kamar waɗanda suka zo sallar jam'i duk wanda ya zo za a ba shi basic lada 25 ko 27 amma kuma kowace daga cikin gaban sallah akwai ladan ta akwai ladan karatu akwai ladan ƙira'a akwai ladan nutsuwa akwai da ladan zikiri mai kyau akwai ladan abubuwa dai ga su daban-daban shi yasa manzon Allah yake cewa mutane da yawa za su shiga sallah amma kowa da irin abin da yake fitowa da shi na lada yuqalu hadhihi sabili wa hadha sabili nan da ce babu darajatul muhajahidin fi sabilillah kalmar sabil a larabci akan iya sa mata wato abun nunawa da ake nuna mace da shi ko kuma abin nunawa da ake nuna namiji da shi kamar da zo duka ul hadhihi sabili kaga nan gurin an dauki hanyar a matsayin ta mata ce musu wannan hanya ta ce ina kira zuwa ga Allah a wani gurin kuma Allah madaukakin sarki ya kira hanya a matsayin namiji wa iyyaru sabilar rushdi la yattakhidhuhu wa iya rausa sabil al-ghayy yattakhidhuhu kaga nan gurin sabil sabil duka an dauke shi ne a matsayin namiji wa iya rau sabil rushd la yattakhidhuhu ko kaga da namiji ne da mace ne zashi la yattakhidhuha amma sai ka ce la yattakhidhuhu qala abu abdullah ghuzatan ghuzzan wahidan ghazin aw kun ghuzzan kalmar ghuzzan a larabci jam'i ne na mayaka jam'i na gazin mayaki hum darajatun abin da ake nufi cewa suna da matsayi a gurin Allah ai lahum darajatun suna da matsayi su din masu daraja ne ana nufin ai suna da matsayi a gurin Allah subhanahu wata'ala قال حدثنا يحيى ابن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن عبد العلي عن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه أراه قال وفوقه عرش الرحمن منه تفجر أنهار الجنة ataku nuska akwai minhu akwai masu minhu ko akwai kuma wanda babu minhu yahya ibn salih al-wahabi abu zakariya shami daga fulai ibn sulaiman daga hilal ibn ali daga ata ibn yasar daga abu hurairah Allah shi kana masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amana billahi wanda yayi imani da Allah wa bi rasulihi yayi imani da manzansa ba wai kawai a baki ba bayan yayi imani da baki sai kuma ya gaskata a zuciya ya kuma yi aiki da abinda manzan nan yazo da shi amma ya zanto cewa kawai kai dai ka ce ayi imani da Allah ayi kai imani da Allah kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duka abin ya tsaya a baki babu wani abin da ake gani na aiki a ƙasa ai al'imanu idan waƙara fil ƙalbi saddaƙahul amal ko idan da har imani ya samu gindin zama a zuciyar mutum da gaske to za ka ga kuma aikinsa ya gaskata shi mana amana billahi wa bi rasulihi ya yi imani da Allah da manzansa bin manzon Allah salama kuwa shi ne yi masa biyayya ba wai kawai ka ce ku ne masoya manzon Allah ba kawai ta tsaya a nan sai zage-zage sai kwarbace-kwarbace sai iwu akan wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah ba ma annabi ba kowane annabi ma Allah ya aiko shi ne kawai ba dan aka da ganga ayi masa waka ba a'a illa li yuta'a bi idhnillah wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al balagul mubin sai in kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuka zanto shi da yiwu amma kawai don kun ce kuna son sa a baki amma ayyukanku baya guda kuna bin shari'arsa wannan soyayyar ƙarya ce ta asil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha la amruka fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la atatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim cewa inda gaske kuna son Allah to mu gani a ƙasa fattabi'uni sai ku bi Allah ko manzon Allah sai Allah ya so ku ya gafarta muku zunubanku Allah mai gafara ne mai rahama wa aqama as-salata ya tsaye da sallah kamar yadda misali kawai dan ka ce ka yi da sallah shikenan ba zai zamto ka yi zamto masallaci ba dole sai ka yi ta aikace wa sama ramadana ya azumci watan ramadana كان حقا على الله أن يدخله الجنة يذن تو دولي والله أما دولة نباوي أيك النساء يذن تو بس دولة با دولة نيوان نشي يزاب أو كنس يميد شي دولة أكن سأمت أين دولي domin ba wanda ya isa ya sa Allah dole Allah shi ke abin da ya ga dama ko ba wanda ya isa ya ce masa dan me yayi ko ne in kai ba daidai ba za a tambaye ku domin ku ake sakawa Allah ko shi yake bada umarni saboda haka wannan alƙawarin Allah ne da in yayi na rahama baya sabawa zai zanto cewa ya dora wa kansa an yi dakhilahu aljanna ya shigar mu da mai irin wannan aiki aljanna jahada fi sabilillah ya je ya yi jihadi ya daga kalmar Allah ya fitar da takwabi da mashi an yi fito na fito ko kuma bai yi haka ba jahada fi sabilillahi aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha ko ya zauna a garin su da aka haife shi inda yayi wa Allah biyayya yayi wa manzon Allah biyayya ko ba munafurci yake ba ba wato kin jihadin yake ba kawai jihadin na bibiyo ta kansa ba ko zamanin sa ba a jihadin ko zamanin sa jihadin ba irin jihadin da yake cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ba dan wasu na yin irin wannan jihadin ba za ka ce wai kai ma bari ka shiga ba tun daga jihadi ya zo bari ka je ka dana shi jihadi kamar yadda ibnu hajar shi fitul bari yake faɗa cewa fatawa a kansa da ba yadda cewa lokaci yayi ko bai yi ba ko ya za a yi sai mutumin da yayi mumarasa jihadi ba kowa ba sai manya cikin me cikin mutane saboda abu ne wanda yake da alaka da mutuwa da rayuwar al'umma saboda haka bai dace a ce kowane ɗan bana bakwai wanda baya lissafin mai zai je ya dawo ya cusa al'umma cikin mai cikin wannan abu domin wani abu ne wanda ya kamata mu ma mu faɗa bayan Allah ai mun yi imani da abin da muke kai yau ko mutuwa muka yi akan sa mun san insha Allah gidan aljanna zamu je saboda haka karka dauka cewa akwai wani wanda wai shi yadda yana da bindiga ko yana da makami shi zai faɗa amma mu ba za mu ce ga abin da muka yi da shi ba wannan ba zai taɓa yiwa ba bayan Allah saboda haka akwai jihadin da in ka yi shi fitina kake ƙara jawo mai musulmai yanzu tambaye ku menene jihadi nawa ne wanda aka yi shi ya ƙare amma ba sakamakonsa duk wani abin da yake ba shiri aka yi ba shi yasa Allah yake cewa walau aradu al-khuruja la adu lahu udda walakin kariha Allahu bi asahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin da daga suke so a yi jihadin da sai shiri irin shirin ne dashi da da zamani yanzu misali dan ka mallaki yar yake fotu saman ɗinka shi kenan sai zamto ka ci a fita jihadi a zamanin da ake yaƙi da technology yaƙi da jiragen sama yaƙi da ma'auni a auna maka tun daga nisan duniya kilomita da dubbai ya zo ya same ka inda kake ya kashe ka a saita ka daga can kaga ya kamata zamto cewa dole kowane lokaci ya zamto a yi masa irin nasa shirin walau a ranar khuruj la'adu lahu udda walakin kariha Allahun bi asahum fasabbatahum wa qila qu'udu ma alqa'idin faqalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah afala nubashshirun nas ba za mu yi wa mutane bishara akan wannan garaba sa ba cewa kace mana man amana billah وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة وأن أبون بزامي وأساد أي بكماتا أشي بزامي وإنقوى مسلمي البشر با آه يا كماتا قوة جوانا kala sai manzon Allah ce inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah kada ku ji danna ce shi ma zai shiga aljanna ku dauka kuma aljanna da iri ɗaya ce aljannar mujahidai wanda suka yi jihadi suka mutu hanyar daga kalmar Allah suka shahada ba irin aljannar ka bashi ba kai da ka tsaya a masallaci kadai kana shan coca-cola ana karatu kana shan fiye wata kana fanka iskar fanka tana mai tana kada ka har ma ka ga kai karam kai gunaguni a kwamitin masallaci cewa yanayin nan ma ba iska yadda ya kamata a a filjannati mi'ata darajatin akwai matsayi mato ya yi tsiri mujahidi ya tserewa wanda ba shi ba da matsayi samar ɗari a addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard tsakanin daraja ɗaya da ɗaya wanda sai an ƙara ɗaya kan ɗaya har an je ɗari wato tsawonta ya kai tsakanin sama da ƙasa ba wai dole ya zamto cewa nesanta ba ana nufin ko faɗinta ko wani abu makamancin haka ba dai bashi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kama bayna samai wal ard fa idza sa'altumullaha fas'alul firdausa in za ku roki Allah malam ku roka da babban masaki domin tafkin Allah baya karewa ba za ka ce ya Allah na san dai abu ne da yawa masu roƙon da yawa ya Allah ina so a bani ko da naira dubu goma ne sauran su ma a basu a a yace da za a ce ku haɗu mutanenku da aljanunku ko na farkonku da na ƙarshenku duk ku roƙi Allah Allah ya biya wa kowa buƙatarsa to da hakan ba zai ragi Allah da komai ba sai irin abin da allura ke iya raga in aka tsoma ta a cikin teku ga matubala yanzu kan aka ce ka roƙa mai zaka ce ya Allah ina so a bani gida ɗaya a bani mota biyu a bani kyakkyawar mata uku a bani kuɗi a banki hudu sai ka yi ta roƙa sai ka je lokacin da ka ji cewa to ba ku matsala ba ya ishe ka haka fa innahu a'la aljanna maza Allah ka cewa ai ita firdausi ita ke tsakiyar aljanna ta ga gidan sarki gari ne ko ai tsakiyar gari gari yake ba a samun gidan sarki a me a gefen gari ko gidan sarkin arna ne wa a'la aljanna tana tsakiyar aljanna kuma a tsakiyar mamalan can kuma a ololuwa take amma daidai sai me tsakiyar aljanna urahu qal wa fawqahu arshur rahman yace ina ganin kamar yace wannan shakkan daga yahya ibn salih ne al-wahabi abu zakariya shami malamin bukhari amma a wasu ruwayoyin da ba tasa ba kamar inda isma'il shi mustakhraj ya rawaita daga yunus ibn muhammad shi kawai yace sai ko manzon Allah ce wa fawqahu arshur rahman a kuma can kan aljanna nan ne al'arshin ubangiji yake minhu tafajjaru anharul janna daga can ne wato idanuwa na idanuwa dake gudana a cikin aljanna na wato ruwa da yake na marmari ko daga can yake kwaranyowa wallahu ta'ala ala na na wurin mutaba tawa na nuskan ba mutaba oh babu قال محمد ابن فليح عن أبيه وفوقه عرش الرحمن محمد ابن وانا ياي إشارة دواغا وانا حديث نيكم وانا باب شكا أتشكنتا ياي متابعة دواغا مي متابعة محمد ابن فليح دواغا بابان سيوا باب شكا وكو شكا دا أكي سيوا شايم ياي ابن صالح الوحاذي يايكم والله تعالى أعلم حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فسئدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها قال أما هذه الدار فدار الشهداء وأن حديث عندك موسى بن إسماعيل التبوذكي shi kuma daga jarir ibn hazim a wannan jarir dan hazim ne alhaji daga abu raja imran ibn milhan al-ataridi daga samura ibn jundub kusan labarin hadisin nan ko hadisin kissar da tsamanin ya gabata ko a kitabul hajji a kitabul jana'is mun karanta kitabul jana'is cewa mafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin Allah ya gwada masa yanayin da ƴan wuta za su samu kansu a cikin ranar gobe kiyama daga ciki manzon Allah ya gani domin wasu na cewa manzon Allah ya shiga wuta a ce ya je aljanna ya je asau amin ya je ya je asra na eh qala ra'aytu al-laylata yake cewa na ga a wannan dare rajulaini atayani na ga wasu mutane guda biyu a cikin mafarki da suka zo min fasa'ida biya shajara suka zo suka me suka yi sama da ni har muka kere wata me bishiya fa'adkalani daran suka shigar da ni wani gida hiya ahsanu wannan gida yafi kowane gida da taba gani kyau wa afdalu yafi kowane gida da taba gani daraja lam ara qattu ahsana minha ban taba ganin wani gidan da ke da kyau kamar su ba qala suka ce amma hadhihi ad hadhihi dar fa daru shuhada wannan gidan da muka gwada maka wannan gida ne ga waɗanda suka yi mutuwar shahada a wajen yaƙi ash-shuhada'u fi ila'i kalimatillah man qatala li takuna kalimatullahi uliya fa huwa fa huwa fi sabilillah babun al-ghadwatu war-rawhatu fi sabilillah babi da zamu ji fadalan fita jihadi lokacin da rana ta ta yi zawali ko arrau algadwa shi ne daga hudowar rana zuwa zawali ana ƙarfi ne algadwa arrauha daga zawali zuwa mai na daga zawali zuwa mai zuwa dare an aka ce algadwa tun daga hudowar rana ko zuwa zawali arrauha daga zawali zuwa mai zuwa faduwar rana wa qaba qausi ahadikum min aljannati wa qaba qausi ahadikum min aljanna ina gani bari mu tsaya akan wannan wannan babin sai in Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai ya kai mu sati na me na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya saboda wannan babin yana dan tsawo kuma yau din mun dan ja lokaci ba a fara karatu ba so kada mutun ya kada wasu sun dan tsara lokacin su ya zanto a mai a shiga tunda naga yanzu ma mun samu kusan minti 50 ko to Allah ya sa albarka a cikin mai a cikin abin da muka ji wa sallallahu wa sallama wa an'ama ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma dai a wayance ni ma na dawo daga tafiya ne dama ni ma na dan gajiye to amma Allah da Allah sa da an amfana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta mala da mu